على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانا تلا ربا إشرين دهدو قوة رمضان هجرية دبو 1445 wanda ɗaya kirgen kuma uku ne ga watan april 2024 daga wannan masallaci masallacin al'afat a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura suratul baqara jiya mun tsaya aya ta 239 wanda yau za mu tashi aya ta biyu da arba'in daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala mas'ala ce ta abin nan takaba idda ta mutuwan miji idan miji ya mutu wata aya wacce take kama da wacce muka wuce a can baya fadin Allah madaukin sarki wallazi ne ya tofona minkum wa yadhuruna azwajan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وبنجي سبحانه وتعالى يكتشى والذين يتوفون منكم وإن سكر سدق تكمكم ويذرون أزواجا سكبر ماتنسوا wasiyatan li azwajihim wasiyan da su mazajen za su yi kafin su mutu nan an ce wanda suka mutu kuma an ce wasiyan da za su yi ana nufin kafin su mutu su yi wasiya li azwajihim ga matansu mata'an ilal hauli su gaya wa magada sauran magada din matan da suka bari mata'an ilal hauli za a ciyar da za a ci gaba da ciyar da su dadi da amfanar da su tsawon shekara guda gaira ikhrajin ba tare da an fitar da su daga gidajen da suka gada ba za a zaunar da su shekara guda ana ba su abin da za su ci daga dukiyar mamaci din a matsayin kamar gado nasu kenan sun ci rabansu kun gane ko wannan saurari aya nan fa in kharajna idan kuma suka fita fala junaha alaikum kar ba ku ta da hankali game da fitan da suka yi babu komai a gare ku fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'rufi na abun da suka aikata in bai saba wa al'ada ba in kaga sun fita fitan da shari'a ta yadda fitan da al'ada ta yadda babu laifi wallahu azizun hakim Allah subhanahu mabwayi ne sannan kuma mai hikima wannan ayar aya ce da malamai suka kai ruwa rana akan ta in ba ku manta ba can bayan wallazina yatawaffawna minkum wa yazununa azwajan yatarabbasna bi anfusihina arba'ata ashhurin wa ashra wancan mun yi maganan wata hudu da kwana goma wannan kuma an yi maganan shekara guda kuma za a ke ciyar da su daga dukiyar mamaci haka aka faɗa ana za a ciyar da su daga dukiyar mamaci kuma ba za su fita ba in sun cika shekara suka fita babu laifi nan kuma kenan duk da cewa nan fa in kharajna a fassaran wasu suna magana bayan wata hudu da kwana goma wanda suke ganin ayar ba a soke ta ba tun da can an yi maganan wata hudu da kwana goma nan kuma aka zo aka yi maganan shekara guda ba za su fita ba kuma za a ke jiyar da su daɗi na cin abinci da bukatunsu na wajibi da kuma wajen zama ba za a fidda su daga wajen zama ba wallahu azizun hakim Allah mai mai iko magwayi ne sannan kuma mai hikima akwai fa'idodi a ƙarƙashin aya ɗin a gurguje cikin fa'idodinta shi ne don mutum ya mutu ba shi ne ake nuna matarsa an samu rabuwa ta gaba ɗaya ba mutuwan mace baya cire sunan matarka matarka ce saboda Allah ce wallazi ne tufon minku ya zaruna azwajan sai aka tabbatar da zaujiyya hatta walau ba'da al-maut mun gane ko na biyu shari'a ne an shar'anta wa mamaci ko miji ya yi wasiya ga matarsa cewa ta zauna a gidanta in ya zo mutuwa sun zai mutu ce to bayan na mutu ban da maganin fita a zauna sannan yake ciyar da ita daga dukiyarsa har tsawon shekara guda a wannan ayar take da muke magana wannan shine abin da ayar take fa'idantarwa to sai dai shin ayar an soke ta ko kuma tana nan sai malamai suka ƙara wa juna ilimi wannan ayar sokekkiya ce ko kuma tana nan magana ta farko wanda shine galibin malamai suka tafi akai cewa wannan ayar an soke ta ayar walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihina arba'ata ashhurin wa ashra ta soke ta babban abin da zai karfafa mana cewa wannan ayar an soke ta wacce ce kuma ta soke ta shine hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito an tambayi sayyidina Uthman radiyallahu anhu aka ce limaza hukiyatul aya wa hiya mansukha me yasa aka bar wannan ayar aka batta a cikin qur'ani bayan kuma an soke wannan aya din nan za a taho bismillah bismillah ka mana ka mana kujeru nan da akwai kujeru a gurin yawa sun kai adadi a karo a karo a karo kujeru me yasa wannan ayar aka barta a cikin Qur'ani bayan kuma aya ce sokekkiya kaga tambayar da aka yi Usman sayyidina Usman Allah ubangiji ya kara masa yadda bayan kuma sokekkiya ce me yasa aka barta a cikin Qur'ani walimaza wudi'at wudi'at ba'da al-aya an-nasikha me yasa kuma aka saka ta a bayan ayar da ta soke ta galibi a Qur'ani dukkan ayoyin Qur'ani ma annasu wal mansub zaka samu wacce aka soken ake fara bayani sannan wacce ta soken ta biyo baya dukkan Qur'ani zaka samu sai wannan ayar da wata guda daya sai suka yi tambaya suka ce to me yasa kuma ita ta zo bayan wacce ta soke ta maimako ya dace kafin wacce ta soke ta za ta zo me yasa wa kana al-ula wa kana al-aula an ta kudul mansuha qabla al-aya an-nasika saboda ai mura'ati tartib sai sai na Usman ya ba su amsa yake cewa bi annahu la yughayyiru shay'an min makanihi ai shi a yadda ya rubuta Qur'ani ba zai canja abin da aka ce masa ga gurin da take ba wannan shine tartibinta a cikin al-Qur'ani sannan tartibul ayat tawqifiyya ce daga haka aka ga annabi aya kaza sa ta guri kaza ni ma kuma in nazo a haka zan saka ta ba zan canja ba kun gani kenan wani na ƙara tabbatar mana cewa wannan ayar mai ce wannan ayar sokekkiya ce an soke ta fa hadhihi al-aya tuwaffi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tutla fil qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tana cikin wanda ake karanta ta a cikin alqur'ani ji sayyidina usman duka ya ba su ya ba su amsa sannan wannan wasiya na shekara guda din nan da za a yi zama shekara guda an soke to nan kuma mata'an ilal haulifa jiyar da su daɗin nan da aka faɗa na shekara guda jiyar da su daɗi na shekara guda kaga a matsayin kamar gado ne to shi kuma sai ayan rabon gado ta soke wannan gurin shine faɗin Allah madaukin sarki wala hunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun fa nahunna thumnu mimma taraktum sai aka mai da matan da za a yi musu mata ilal haul a ciyar da su shekara guda a ciyar da su daɗi shekara guda sai aka canja hukuncin shi kuma aka mai da su idan mata suna da yawa miji ya mutu ba shi da wani ɗansa na tsatsonsa magaji to za su ci rubu'i in kuma akwai ɗansa na tsatsonsa wanda zai gado za su tashi daga rubu'i za su koma mai za su koma tumuni wannan ita ce magana mafi inganci ba sai na kawo magana ta biyu ba saboda haka wannan ayan aya ce sokakkiya da fadin Allah subhanahu wataala wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to daga nan sai ubangiji sai ya bar nan sai kuma ya ƙara mai da mu cikin wani sabon hukunci shine hukunci na general wa'anda aka sake su ya ƙara jaddada mana wani hukunci da muka yi a can baya sai Allah ya ce mu
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
wannan aya Allah ubangiji subhanahu wataala yake cewa walil mutallaqati lalle matan da aka sake su mata'un bil ma'ruf wannan general kenan general matan da aka sake su mata'un bil ma'ruf za a kyautata musu gwargwadon yadda al'ada ta nuna haka za a yi haqqan 'alal muttaqin lalle masu tsoron Allah wanda suka lazanci tsoron Allah wannan haƙƙin su ne su yi wannan aiki ne in ba ku manta ba a can ba ce haƙƙar alal muhsinin a can ba ce haƙƙar alal muhsinin sai aka cire shi daga wajibci aka mai da shi mai aka mai da shi mandubanci to nan kuma an ƙara mana haƙƙan alal muttaqin kenan gairu muttaqin ba dole ne shi sai yayi ba mai tsoron Allah ne zai yi shi ma duk da haka yana nuna mana ba wajibi bane wannan ayan an ƙara an ƙara kawo ta ne don a ƙarfafa mana abin da aka gaya mana baya a ƙara cinatar da mu don a nuna mana girman wannan jiyar da su daɗi ga wacce aka sake ta kun san yanzu mu al'adance ba a yi mu a al'adance yanzu rabuwan aure masifa ce da faɗa ma take zama in aure ya rabu gaba ce take haɗuwa tsakanin wanda ya shikan da wacce aka sake tsakanin gidan wanda suka yi shikan da gidan wanda aka sake musu ya wata gaba ce sabuwa zama ne na cin mutunci zama ne na zage-zage zama ne na mai da martani ku duba kuma yadda musulunci yake ta maimaitawa ku duba ayar da muka yi jiya bayan tallaktun hunna min kabli an taɓa su hunna wa kan farattun lahunna faridatan ko fanis ma farattun illa an yi afuna au yi afu alladhi biyar yi ugdatun nika wa an ta haku akrabu littafa wala tan saul fadla bainakum karfa ku manta falalan da take tsakaninku dan an saki mace ba shi yake nuna cewa babu falala a tsakani ba a kyautata mata wallahi wasu bayan Allah zaka samu sun saki mace bata yi aure ba amma kusan kashi 80 bisa 100 na rayuwarta ba su watsar da ita ba suna kula da ita tana da wata kilma ba zaura aka aure tana da ƴaƴan wasu a hannunta wata kil ƴaƴan wasu ba sa rayi ta ina zan ce maka miki zan ce maka miki ta waje kaza za a ce maka ta waje kaza alakanka da gidansu bai yanke ba wannan wannan musulunci kenan ba gaba yake koyarwa ba kullum musulunci rage gaba yake yi rage hayaniya yake yi ƙara danƙon zumunci yake yi shi yasa Allah ya ƙara jaddada mana wannan ayan walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqina kadhalik Allah ya ce haka ne fa yubayyinu Allahu lakum ayati ubangiji yake bayyana ayoyinsa la'allakum taqilun ko kwa hankalta saboda sai ce muku ga hukuncin kaza a waje kaza ga hukuncin kaza a waje kaza ga hukuncin kaza a waje kaza la'allakum taqilun na sai Allah ya ce
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim shin kuna da labarin mutanen da kharaju min diyarihim suka fita daga gidajensu nan ana nufin garuruwansu suka bar garinsu wa hum ulufun dubbunai ne mutanen nan sun haura dubu saba'in abin da yasa suka fita hadarar mauti suna tsoro kar su mutu faqala lahum Allahu mutu da suka gama fita suka tafi gurin da suke ga yanzu sun tsira ba za su mutu ba sai ubangiji ya ce dukkan mutu tunda Allah ba shi kun fa yakunu bane ya ce dukkan mutu suka mutu iya lokacin da ubangiji yake so su mutu din fa ahyahum sai ya rayar da su an ce an rayar da su da addu'ar annabinsu ne addu'ar annabinsu ya zo ya addu'a ce a rayar da su domin su ga ayar Allah subhanahu wataala sai aka rayar da su inna allaha lazu fadlin ala nas Allah mai falala ne akan mutane da zai kashe su don ya ɗora musu aya ya ba su wata aya don kar su fada cikin halaka a aƙida walakin na aksarar nasu la yashkuru sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa ganewa alamtara faɗin Allah subhanahu alamtara wannan ru'yatul qalb ne akwai ru'ya qalbiyya ai alam ta'lam shin ba ku sani ba alam ta'lam alam tara mun gane ko ilal ladina kharaju min diyarihim kuna da ilimi game da waɗanda suka fita daga gidansu wannan kissar su wasu mutane daga banu isra'ila bagana mafi inganci abin da ya same su shine annoba annoba ne ya same su wasu na cewa yaƙi ne an faɗi maganganu daban-daban amma magana mafi inganci shine annoba ce ta same su kamar yadda corona ta taɓa shigowa duniya to sanda corona ta shigo duniya kai na zaka ji ka gaya mu inda zaka ji in ka bar gombe akwai ta kano in ka gudu ina nijar can ma suna ta fama in ka je airport nan ne ma gidan da za ku yi iltika usakinai ne saboda gidan masu corona kenan wancan ya zo ta nan wancan ya zo ta nan wancan ya zo ta nan to ko kwalara ta zo gari ko kuma wata mummunan cuta ta zo gari to ka ce za ka gudu daga garin to wa'annan bayan allah sai suka fita sai suka je suka samu wani kwari sai suka sauka a wajen abdullahi dan abbas yake cewa su dubu hudu ne wasu na cewa su dubu goma suna cewa su dubu saba'in suna cewa sun haura dubu saba'in ko ma dai yaya ne wasu mutane ne dubunnai ne ƙur'ani ya ce mana ulufun hadar al-maut suka yi ittifaki suka ce mu tafi kasar mu tafi garin da ba a mace mace mu yanzu wannan annoban da ta zo kullun a ce mutum dubu kaza sun mutu kullun a ce dubu kaza sun mutu mu tafi gurin da babu mace mace suna zuwa sai Allah ya kashe su sai annabin su ya biyo ta kansu sai ya addu'a sai aka tashe su wasu malamai suka ce kwana takwas suka yi suna kwanci suna mace wasu suka ce kwana bakwai wallahu a'lam hasan al-basri yake cewa amatahumullahu qabla ajalihim uqubatan lahum ubangiji ya kashe su kafin ajalinsu don a yi musu ukuba don a yi musu azaba sai Allah subhanahu wataala ya tashe su ya ba su suka rayu kuma sauran kwanakin ajalinsu to almuhim nan gurin alamtar illazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadha almautu fa qala lahum la mutu thumma ahyahum sun fita ne saboda annoba annoba ba a guduwa mata idan kana cikin gari ba a guduwa annoba shi sa annabi shi sa masu hikima suke cewa ma farra ahadun min alwaba'i fa salima babu mutum daya da ya guduwa annoba a cikin gari da ta fado cuta mummuna da ta fado cikin al'umma a cikin gari kuma mutum ya tsira babu wanda haka yake faruwa da shi yake tsira inda ka gudu to sai ta sai ta bi ka to wannan ai wannan wa'azin ya ishe mu ma na gabanmu fadin Allah da kirsu gida alamtar illazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut suna guduwa annoba ne fa qala lahum Allahu mutu sai ubangiji ya kashe su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum bihi fi ardin idan kuka ji labarin annoba a gari fala taqaddamu alai kar ku yadda ku shiga in dai ka ji akwai a garin karka shiga sai ka ja baya wa idza waqa'a antum biha in kuma annoba ta faru kana cikin garin fala takhruju firaran minhu ku rike nan gurin in bracket annabi yace kad sallallahu alaihi wasallam kar ku fita daga garin dan kuna gudun kar ta same ku kenan wanda ya gudu wanda ya bar garin ba dan gudun kar ta same su ba babu laifi misali bukin ɗinka na jirgi kwana uku ya faɗo garin kuma akwai annoba kuma ka gama azama za ka tafi to in dai tafiya ce ta kama ka ba dan ka gudu wa annoban ba babu laifi za ka iya fita amma ba wanda zai gudu dan annoban ta kama mutane face ta bi shi inda ta je kuma ta kashe shi annabi ya hana shi yasa sayyidina Umar sallallahu alaihi wa sallam shi yasa sayyidina Umar radiyallahu an lokacin da suka zo garin aka ba su labari akwai annoba a garin sai na wani cewa ba za mu shiga ba wani sahabi ya ce masa ya kai sayyidina Umar kaddaran Allah kake guduwa mata kaddara ce ta ubangiji ya za ka gudu mata abinda ubangiji ya kaddara mana dole ne dole ne sai ya same mu sai namu ce muna guduwa daga wata kaddara kuma muna koma zuwa wata kaddara wannan kaddaran ba mu shiga ban nan ita ce ba za mu yadda mu shiga ba sahabi ya zo ya ce musu ai da mu annabi mun ji annabi ya ce in kuna cikin gari kar ku gudu in ba ku garin kar ku shiga ya ƙara ƙarfafa ra'ayin sayyidina Umar Allah ubangiji ya ƙara masa yadda saboda haka in ana cikin gari idan akwai annoba ba a fita idan ba a fita matukar dan tsoron karta kama ka ne ka fita sannan kuma kar a manta irin wayannan annoba din jihadi ne wannan ke nuna in bata ba a kunna bane kenan eh a ji a kunna ta yanzu sadiq yawwa tunda naga an kunna an taba har tayi haka in bata ba kunna bane kunna in bata din nan to da kai kana gari ba za ka fita ba dan tsoron kar ta same ka in kuma fita ta kama ka ba dan gudun cutar ba wannan babu laifi za ka fita amma a zamanin yanzu ya zama da akwai sharuɗa ya zama da akwai ka'idodi dukkan mutumin da yake cikin garin cuta ta annoba alhamdulillah ci gaba yayi yawa cikin ci gaban da muke da shi shine za a akwai na akwai na'urori na gwaje-gwaje da za a iya gwada ka kai da za ka yi tafiya daga wannan garin ka shiga wani gari shin cutar bata kama jikinka ta yadda za ta iya za ka iya watsa ta a wani guri ba matukar an gwada ka an ga jikinka lafiya kalau ba za ka cutu ba ba za ka cutar da wasu ba nan babu laifi sai mutum ya tafi amma matukar mutum zai akwai cuta a jikinsa ta yadda in ya tafi zai saka wasu wannan ya haramta a gare shi da ya fita matsala ta quarantine ko quarantine kuma musulunci ne zo da ita musulmai ne asali waɗanda suka fara harkar quarantine lokacin da cuta ta kama su a wani gari sun taho suka tsallake kogi za shiga garinsu manyan likitocin musulmai musulmai suka ce to matukar kana da cuta ka ɗauko cuta to ba a yadda ka shiga da ita wani gari ba sai ka zauna ka yi zaman kwana 180 ko kuma kwana 120 ko kuma kwana 80 ko kuma kwana 40 a gurgudan yadda likitocin musulunci suka fada the first waɗanda suka fara maganar quarantine suka kawo quarantine musulmai ne da saboda haka a keɓance ka a killace ka a tabbata ka warke kafin ka shiga cikin masu lafiya sannan mu asalin quarantine ba ba kawo na mutane ba ai annabi ya nuna mana quarantine na me na dabbobi duk dabban da take cin mushe take cin najasa take cin kazanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a kallace ta nawa sabanin yadda malaman fiqh suka yi tai wasu su ce kwana 40 wasu ka ce a babu maganan kwanaki ko killace ta ta ci abinci mai kyau wanda ba najasa ba ta yadda a sanin ku da wannan dabbobin in suka ci na wannan kwanaki din lallai ta cire dukkan wata kazanta a jikinta ta zama halattacciya akwai kwaranta da ya wuce wannan ta saboda haka ba za a fita ba don tsoron mutuwa in ko ka fita sai ka mutu in kana ciki kuma ka mutu din jihadi ne shahada ne kuma yadda annabi ya faɗa cikin cututtuka da in ka mutu shahada ne akwai me akwai annoba wannan ayar kuma tana kare mana aƙidunmu ne aƙida ta karka mutu mushriki yanzu da ka ƙaura da kaga akwai cuta a garinku sai ka gudu sai ka koma wani gari sai ka zama lafiya kalau me zaka faɗa sai ka ce yanzu da ban gudu ko ni ma da na mutu kuma kana guduwa din nan ka ji labarin wani dan uwanka ya mutu abokinka ya mutu waninka ya mutu kana jin haka sai ka ce "Mm, waje guda muke fa da ban gudu ba da na mutu shikenan ka zama mushriki ko kuma ka zauna din ko in ka zauna aka yi ta mutuwa me zaka ce in aka ka zauna aka yi ta mutuwa kai ka tsira wannan zai kara maka aqidar ka cewa ashe ba guduwan ne zai tsirar da kai ba abinda Allah ya kaddaran ne zai zai kashe ka da lalle in rubuta wanda aka yi ba za ka mutu ba shi yasa kana cikin annobar amma baka mutu ba sau nawa mutum zai gudu sai ya zo guri ya mutu shi yasa kul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum menene fassarar mulaqikum mulaqikum fa shine tit for tat ne fa mulaqikum karo ne abinda kake gudun ashe kana kana abin nan dinsa shi kake fuskanta asalin wani calculation na masu mathematics reciprocal kaga da matsala kana gudun abu kuma yana yana yana yana yana opposite ɗinka to saboda haka ba a guduwa kaddara ta ubangiji alam tara illal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al mauti fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum inna allaha lazu fadlin ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna allaha samiul alim wannan sai aka dawo ana kuma zance game da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ku yaki saboda allah ku sani allah mai ji ne kuma masani ne wannan wannan khitab ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa ayyaki fi sabilillahi a kauli na jumhurin malamai ana nuna maka girman ikhlasi sai aka ce maka fi sabilillahi in za a yaki a yi shi don Allah ne ba don kabila ta ba ba don al'umma ta ba ba don gari na ba don Allah don daga kalmar Allah don shi ake yi shi sadu wanda ya yi saboda abin nan ƙabilarsa saboda garinsa saboda kaza wannan ba fi sabi lillahi ba ne waƙatilu fi sabi wa alamu annan Allah samin alim to ganin cewa ganin cewa shi jihadi ana yin sa ne da dukiya balma dukiya ita ce number one ta yin jihadi shi sa dukkan wani wanda yake son ci gaba na activities ɗinsa na addini da abu na farko shine ya zama yana da dukiya ya zama ya samu kayan aiki resources materials ko wanda za a aiki da su wannan shine number one shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya fara mai da hankali a kansa sallallahu alaihi wasallam shine ina masu kuɗin su ina masu kuɗin sa ya musu tarbiya ya nuna musu girman ciyarwa fi sabilillahi din irin su sai na abubakar suka fito suka zubar da dukiyan suka bar ba sa kaunarta irin su sai na usman sai na usman da ya zubar da dukiya sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kai sai na usman daga yau duk abin da kai ba zai cutar da kai ba duk abin da kai fa duk zunubin da kai in zaka yin kenan wallahi ba zai taba ka ba annabi yayi farin ciki ya cika annabi saboda yadda yadda me yadda sayyidina usman ya fitar ya zubar da dukiyansa a taimaki addini haka sayyidina abubakar ma nafa amalu ma nafa amalu abubakar ba dukiyar da ta amfani irin dukiyar sai na abubakar sai na umar kuma ya ba da ƙarfinsa sai na ali ya ba da ƙarfi da ƙwaƙwalwa allah subhanahu wataala ya ba shi mai kaifin ƙwaƙwalwa da hangen nesa khalid ibn walid jarunta da dabaran yaƙi salmanul farisi dattako da sanin tactics na protection protection na gari da za a ce ga yadda za mu bi ga ƙa'ida da za mu bi ga yadda makiya za a yi kaza duka waɗanda annabi sallallahu alaihi ya aiki da kwakwalensu amma waɗanda annabi ya yi ta zigawa shine wanda suka ba da kuɗi suka ba shi kuɗi suka yi tafid da shi kunya wani lokaci ɓacin rai yadda wani lokaci ina shugaban kwamitin marayu ne yadda za ka zo da ranka a ɓace ka ga marayu kayi guda 150 kuma ga wajen guda 70 a gaban ka kare sai da za ka yi da su ka shiga ɓacin rai da damuwa to sai na abubakar cirewa annabi irin wannan damuwar yake sai na usman ya ce ga wata rijiya an rasa yadda za a yi kudinta an saka don kawai kan mu musulmai musaya sai na usman ya ce in kudin zai taba sama ina da shi a gaya musu za mu biya ta beirut roma don ya fitar da annabi kunya kuma babu ruwan a garin to ganin cewa jihadi sai da kudi ake yi da dukiya bayan allah ya ce ku yi jihadin sai ya ce manzalladi a gaba aya ta gaba man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wani ne zai ba Allah rance rance mai kyau ta ina fi sabilillah ba dan kana ce kafi kowa ba ba dan ce karka iya ba ba dan aziga ka ba ba dan ayabe ka ba a'a Allah kake dubawa in an ga dama ayabe ka in an ga dama dama yabon baya burge ka to lokacin da za a kushe ka me zaka damu ba za ka damu ba shi sa daɗin aiki ka yi shi fi sabilillahi in dai za ka yi fi sabilillahi wallahi ka gama da mutane ba ka neman yabonsu kushe wasu kuma ba abin da zai ta muka dama shi sa an yabe ka ko sahabbai suke cewa alama la tu'akhidni bima yaqulun ko waj'alni khayran mimma yadhunnun ko eh wa kulli ma la ya'lamun ya ubangiji suna ta yabona su yabona suke ta yi ya allahumma la tu'akhidni bima yaqulun ya allah yabona din da suke karka kama ni da abin da suke fada amma kuma waj'alni khairan mimma yadhunnun ka sa na zama fi alkhairin abin da suke fada ni a wajen kai zama yabonka wajen ka ne waghfir li ma la ya'lamun yanzu ne suke ganin mutumin kirki amma kai ka san ya ubangiji ina da kurakure tsakanina da kai ba su sani ba Allah ka gafarta min abin da su ba su sani ba karka yadda yabon mutane ya halakar da kai karka yadda a yabe ka da abin da baka yi ba kuma abu abu abu hanifata ya wuce sai ya ji ana cewa ka ganshi can azumi sallah aka yi ta faɗan ayyuka wasu ayyukan ana kamba ba su sai jiyo ya ce wai me yasa mutane ne suke faɗan abin da ba su sani ba abu hanifata cikin abubuwan da kuke faɗa baya aikata su ku bari ku zama ku yi shaida a abin da kuka san haka ne abu hanifa yana aikatawa amma yanzu abin da baka yi man an faɗa ana faɗa ce in ai kwarai kuwa wanda kai in ba a faɗa baka ji haushi in aka faɗi wanda baka yi baka kamba baka ce haka ne to ɓoye abin kwarai ake ɓoye abin kwarai ake man zalla zai kuri dillaha karban hasanan karban hasanan dole zama khalisan liwaji lillahi tabaraka wa ta'ala fa yudha'ifahu lahu at'afan kathira ubangiji zai ninninka maka ninki sau goma al'ashratu al'ashratu bi alhasanatu bi ashri amsalha a ninka maka goma ila sab'a ila sab'i mi'ati ila sab'i mi'a at'af zuwa ninki 700 ga abinda Allah ya ga dama at'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah Ubangiji shi ne idan ka bayar ya yalwata maka in ka hana ya riƙe shi ne fassaranta wa ilaihi turja'un kuma dukan kojan Ubangiji za ku koma kowa gurin Ubangiji zai koma shi sa akwai mala'iku kullum suna yin addu'a kullum sai sun yi kowa addu'a in gari ya waye su ɗaga hannu su ce ya Ubangiji wanda ya bayar Allah ka yalwata masa waɗayan kuma ya ce ya Allah duk wanda ya hana Allah ka ƙuntata dukiyarsa to wannan ana jan hankali Allah subhanahu wataala ya jan hankali tunda an yi maganan jihadi fi sabilillah sai kuma aka yi mana maganan a ciyar fi sabilillah Allah ya ce wallahu aban nan fa yudha'ifahu lahu at'afan kathira Allah zai ninnin kashi ninkawa da yawa kamar da Allah ya faɗa alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari menene wancan ayan kamar sumbulatin ambatat sab'a sanabil yawwa waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi ka masali sumbulatin yawwa ka masali habbatin ambata saba a sanabe kamar ƙwaya ɗaya ce in ka sa ƙwaya ɗaya sai tafi da zangarniya guda bakwai eh fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowane zangarniya guda ɗaya tana fitar da guda ɗari kaga ɗaya ta fitar maka da nawa ɗari bakwai Allah yana ninninka shi ga wanda ya ga dama wannan ɗari bakwai ɗin ya ninka shi yadda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah ka bamu iko na
alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa in qalu linabiyyin lahum إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرى أخرجنا من ديارنا وأبنائنا Mm.
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين yanzu ana mana maganar jihadi da yaƙi da taimako fi sabilillahi muka ce wannan khitab din da muka wuce ana magana da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne to yanzu sai dan a karfafa maka gwiwa sai aka dauko yaƙi na wata al'umma kuma daban za a baka labarin su ya suka yi nasu karfa ku yi irin nasu in ba su yi daidai ba ko kuma ku yi irin nasu matukar sun yi daidai aka tambayi annabi alam tara ilal mala'i min bani isra'ila ka samu labarin wasu manyan mutane na daga banu isra'ila min ba'di musa bayan annabi musa ne kusa annabi musa she sha wahala lokacin banu isra'ila to bayan annabi musa ne id qalu li nabiyyin ka tuna lokacin da suke gaya wa annabinsu ib'ath lana malikan ka turo mana sarki ka ba mu shugaba wannan ka'ida ta aqida ta ahlus sunna shine ba a yin jihadi sai karkashin wa karkashin shugaba ta haka kaga su ba su yakin su ba da suke so su yakin su ce if asrana malikan tura mana shugaba nuqatil fi sabilillah za mu yi jihadi saboda Allah ka duba nuqatil fi sabilillah ya zama da don Allah aka yi dan karka sama dan karka yi aikin banza qala to nan gurin alamtara ila almar'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyi lahum wani annabi ne sun gaya wa annabin su wani annabi ne malaman tafsiri suka yi ta nemowa shamun ne sam'un ne wane ne Allah dai bai bayyana mana ba mun yi imani wani annabi ne sanin sunansa ba ba, ba wajibi bane a gare mu sai annabin ya ce musu kuma boye wanda ubangiji ya akwai hikimar da ya boye hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu in ka karanta shi da asaitum ya zo da asitum ma asitum bi ma'ana tawaqqa'tum asaitum ko hasibtum wa zanantum hal asaitum yanzu ni fa tsammani na ko kuma ina tsammani a gare ku in kutiba alaikumul qitalu karfa ya zama da an wajabta muku wannan yakin ya zama da Allah tuqatilu ku ki yanzu ku kuka zo da kanku kuke nema karfa ya zama na ayi kuma fa ku zo ku ki qalu sai suka ce wa malana me zai same mu Allah nuqatila fi sabilillah ce ba za mu yaki fi sabilillah ba wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina ku kalli wannan gurin ku kalli nan gurin bayan an fidda mu daga gidajenmu an raba mu da 'ya'yanmu an bautar da mu kenan me yasa ba za mu yaƙi ba ya kai annabin Allah a halin da muke ciki an kore mu daga gidajenmu sannan an raba mu da 'ya'yanmu kun san me yasa nake maimaita wannan wallahi wanda aka zalunce shi ka tsoraci ran- ka tsoraci fushinsa ka tsoraci fushin wanda aka zalunce shi aka kai shi bango in ya harzuka abun ba shi da kyau musamman ka bautar da shi har ya zama da baya tsoron mutuwa ka gama saka shi a kurkuku ko sai na fito da abun fili musamman irin yadda aka yi wa talakawan najeriya don allah ba a fidda su daga garuruwansu ba ko baka ce an fidda su wallahi ba a gari- ba a garuruwan muke ba a garuruwan muke haka garinmu ya dace a ce- a ce mu yi- mu yi 18 hours babu wutar lantarki 18 hours babu wutar lantarki ba za ka yi tafiyan 30 kilometers lafiyayyar hanya ka yi tafiyan 30 kilometers face kana da tana da matsala na faɗi 30 kilometers har gurin da kake ga nylon ce ba za ka yi 30 kilometers face kana tunanin anya ba zan zo wani gurin da zan ga wani rami unexpected rami ba saboda har ya zama ma abnormality shine kaga kayi tafiyan kan kilomita 100 babu gargada shine abnormal haka ne ko ba haka bane mu yanzu normal din mu shine cikin gargada muke tafiya anya wa'anda aka hazur aka yi musu irin wannan bautarwan a hana su wutar lantarki a hana su ruwan sha a hana su security a hana su hanya gonakinsu da za su je su yi noma a hana su dan kudin da suke juyawa sun yadda su ci gaba a hakan a zo a harba musu dalan su sai da ta kai da kudin su a lalata musu shi ba a respecting din su asibiti asibiti zaka yi zuwa asibiti ka je ka ga da torchlight ake harba ake haskawa da daddare a zo a zo mutum yana kwance a gado wai na ji ma wai yanzu ma wasu asibitocin ma wai har wai har kaman prison ne asibiti ko ko ba ka bane akwai an zo nan masallacin yau kwana biyu kenan an zo nan masallacin mata ta ce an sallame ta amma an rike matar wai ba za ta bi sai ta biya kudin sallama haka ne ko malam kenan yanzu ba ka da lafiya a asibitin mu in ka gama ba kudin sai kam sai ka biya kuma za a rike ka ka gama rashin lafiya za a saka maka karamin rashin lafiyan da zai iya buge ka yanzu wannan da da ya zo aka yi jinyar sai warke in hawan jini ne fa ka gaya min ya zai to ni kira ne gaskiya wannan ayar tana tana alatin ne ga shugabanni wallahi talaka cikin sauki ake rike shi cikin sauki ake rike talaka don Allah kudin nan da ake diba sai talaka yake tada hankali me sa ake diba talaka yana tada hankalinsa baya tada hankali ka gaya min kasar da ba a satan kudin saudi arabia da kake gani gara ma sauran kasashenku saudi arabia ita da kudin da kai din da abin da suke duna su nema ba shi yake sa ake ce masa kingdomship ba mamlaka duk da kai din da komai sun mallake shi ne amma kuma abin da suka mallaken kai bari su baka haƙƙinka akalla su baka ruwa a baka security a baka asibiti a baka abinci shi yasa wani sarki cikin sarakunan saudi aka ce ka faɗi babban achievement ɗinka da abin da yake burge ka ka faɗi abu ɗaya da yake burge ka sai cewa layi akwai shi wannan abin shi kaɗai ne yake burge ni ya ce ni abin da yake burge ni shine na fara mulki har na mutu abin da nake ci shine talakawa nake ci abin da nake sawa shine talakawa ke sawa gidan da nake shiga irinsa yake shiga malik abdulaziz kuma har yau ɗin saudiya haka ne abinda shugaban kasa zai ci wannan biredin sunan dai da yar miya din nan da dan dibinan su da haisa da waye shine abincin kowa kuma duk talakan da zai iya cin kaza mai kudin da zai ci kaza talaka zai ci kaza a Saudi Arabia tufafi kuma fa wannan jallabiyan haka sarki yake sata wannan hantush din da kuma daffa da wane ne din su da asid irinsa dai sarkin yake sawa irinsa talaka zai ce ya siyo sa gidan da kake shiga gaba zai shiga gida AC ba zai yanke ba wuta ba za ta dauke ba haka kai ma talaka zaka shige ci shi wannan achievement din ya ishe shi to fa don Allah talaka masa waɗannan abu uku kuma nawa ne yin wannan abu uku nawa ne yin abu uku nan gwamnatin Buhari ta wuce nawa bashi aka bari trillion 28 bashi to ka gaya min sai wani ya tambaya ce to to kuma ba an ci bashi triliyon 28 ba a nuna masa aikin 10 triliyon a ƙasa talaka a nuna masa tushe sa wannan ayar in shugaba yana da hankali wala zai tsaya ne ya yi wa talaka abin sakar a harzuka talaka don ku yanzu ka gama kashe shi yanzu tsoron mutuwa talaka yake ci dama a kashe yake shi yake ba wa kansa security shi yake ba wa kansa magani shi yake ba wa kansa duk abin da ka sani gwamnati tana yi a najeriya talaka shi yake wa kansa ka gaya min abin da take masa alam tara ila alladina kharaj alam tara ila almar'i min bani isra'ila ka duba manya a banu isra'ila da aka zabtar da su bayan Musa iskalu li nabiyihim suka ce wa annabin su ib'at lana malikan ba mu saka mana shugaba nuqatil fi sabilillah za mu yaki fi sabilillah hal asaytu minkum alaikum allah tuqatil ina tsoro fa kar a sa muku yakin kuma ku ki yakin قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله يا ba za mu yaki ba fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina bayan an bautar da mu mun zama bayi wanda kame da shi bawa in ya harzuka abun bashi da kyau abun bashi da kyau na fara wata kalma nace a ɗebi kudin amma an ɗebi kudin ayi wa talaka haƙƙinsa ayi shi yasa gwamnoni duk gwamnan da ya fi aiki fa ya fi samun kudin ma ko ba haka bane to yasa ba zan fadada ba kuma a tsarin dokar an bayar ka yi aiki kaza ka yi aiki kaza kamfanoninka kaza su amfana kaza kamfanin kaza su amfana kaza an baka daman wannan kuma za ka yi aiki misa kullum renewing kwangila renewing kwangila renewing kwangila kai mahaukaci ne ga gurin da za ka ci kudin kuma kai baka ci ba kuma talakin ka baka masa ba ga gurin da in kai kuma ka ci kuma su more dan Allah akwai kwakwalwa ma a ciki sai ga kaman mu wasu wani lokaci shugabancinmu kai ka ɗauka mut- kai ka ɗauka eh, kura ne da fatar mutum ko saboda ga mutum ɗin kana ganinsa amma duk abin da kura take na ɓarnar haka yake ba shi kenan kura ne da zaki da fatar mutum ba falamma ku ci ba alaihimul qitalu da aka wajabta musu yaƙi tawallau sai suka ƙi illa qalilan minhum sai kaɗan dan a gaba za mu gani an musu jarrabawa wannan sarkin da aka ɗora musu shi ya musu jarrabawa yake cewa za mu zo bakin kogi idan muka zo kogi kar kowa ya ha- kamfata ɗaya aka yadda kawai ka yi wa kamfata ɗaya za ka yi in duk wanda ya fi- ya sha fiye da kofi ɗaya to to ya samu matsala kuma an fitta shi daga rundunar ba zai shi- ba zai je yaƙi ba wannan yake nuna maka cin nasara cin nasara duk abin da zaka fuskanta in kana so ka ci nasara ka sa nagartattun mutane a tafiyarka ka sa nagartattun mutane ka sa mutane mayaudara masu sabon Allah masu kaza daga nan ka samu faduwa shi yasa wannan sarkin waɗanda ya sa ya ba su jarraba wannan suna faduwan jarraba sai ce ba za ku zan yi tafiya da ku ba ba zan yi zan yi yaƙi da masu sabon Allah ba in dai kuna sabon Allah za ku sa ba za mu ci nasara ba to in ka samu nagartattu masu amana masu bin Allah wallahi shine zaka samu success a duk abin da kake fuskanta sun sani kuma success na leadership ka'idodin leadership wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne game da azzalimai na'am to sai ce mi وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله عليم حكيم yuti mulkahu man yasha والله واسع عليم dan gari ke ratse in bako ya isa yayi ratse ya gani wallahi ba zai bulle ba Allah ya albarka to yanzu sun roka sun ce a ba su sarki da zai zama jagora da za su yi yaki to yanzu sa- wan- yanzu annabin zai zai zai zai abin nan dinsu zai masu reply wa qala lahu nabiyyu sai annabin sa yake ce musu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika yanzu ɗaluta shi ne muka bashi ya zama shugaba a ƙarƙashinku nan gurin akwai babban aiki kun san waye ɗaluta gidansu talakawa ne faƙirai ba su da komai amma ka ɗauko aka bashi wane ne ya yi haka annabin Allah wannan ke cewa wallahi ko mu ji tsoron Allah a harkar shugabanci ya zama da muna sauraron malamanmu mai suka haska mana na shugabanci mu bi su ko kuma kullum muna cikin nadama wannan shine maganar gaskiya ai annabin Allah ne ya dauko musu wanda basu gamsu da shi ba amma shi annabin yana ga shine zai zama ku daidai suka ce anna yakunu da hulmulku alaina yanzu wannan ne zai zama mai shugaba a gare mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu ai mu muka fi cancanta ma in haka ne tunda an ce wa qala al mala'u abinda ake nuna al malaku ala ashrafu minan nas manya sai aka dauko musu ma- wanda suke ga makaskancin ne gidansu makaskanci ne masu kaza walam yuta sa'atan min almal ba shi ma da kudi ba shi da kudi qala inna allaha astafahu alaykum sai ubangiji ne ya zabe shi akan ku wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi ubangiji ya ƙara masa ƙarfin jiki da kuma ilimi wannan kuma akwai wata ka'ida ba a taba yin shugaba mara lafiya ba sannan ba a taba yin shugaba dolo ba in dai kuka zaɓe shi wala ko ba da covid lafiya sai Allah ya bashi lafiya in dai kuka zaɓe shi ko akwai abubuwan da suka shiga masa duhu na ilimin mulki wallahi ubangiji zai buɗa masa sai dai in ba ku kawo shi da zuciya ɗaya ba shugaba hmm, ku koma baya ku yi tunani akwai wani shugaba a ƙasar nan da aka yi ta cewa "Ah, ba wannan dolo ne ba abin da zai yi bari ya zo yan arewa ne za su juya shi D- ba a taɓa taka ɗan arewa irin zuwansa ba wani shugaba ne Mhm, wannan kuma ruwanku vendo ben ben ben ben- yawwa yawwa barista ba a wawan shugaba inda ya hau wani ya ce wani ya ce wala wai sun ɗauke ni ni gabo ne sun na zo wajensa sai in dawo da hulata kun har kun da nake yi don su gani kawai su san wannan wawa ne ta yadda in na hau za su yi abin da da na hau na rika taka su da kansa yake faɗa ya ce wallahi da na hau na rika taka su ka taɓa gani an yi shugaba wawa shi yasa ubangiji yake cewa mulka wal hikmata Allah dai bashi bastatan fil ilmi wal jismi Allah dai bashi karfin jiki saboda amana babbar abaci in gane ko al wal ilm jism fil ilmi wal jism da jiki duk Allah dai bashi wallahu yu'ti mulkahu man yasha dama Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai ilmi ne mai yawa masani ne mai fadi na'am على رمى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة نعم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه to yanzu ba suna inkari ba suna cewa ya za a ba mu dan gida kaza wanda mun fi shi kaza mun fi shi kaza to dan ya tabbatar musu ingancin mulkin yace wa qala lahum nabiyyu annabin sai ce musu inna ayata mulkihi alamar da zai nuna muku aya ta mulkin sa cewa gangare ne daga wajen ubangiji an ya ce kuma tabutu zai zo muku da abin nan abin nan za ta zo muku mecece at-tabut wata akwati akwati za ta zo muku fihi sakinatun min rabbikum akwai kuna ganta kawai akwai akwai nutsuwa daga wajen ubangijinku me faru shine asali wannan akwati din tun zamanin annabi adam take annabi adam ya tafi wani annabi ya mallake ta wannan ya tafi wani ya mallake ta wani ya tafi wani ya mallake ta har aka zo lokacin amalik da aka zo lokacin amalik wani malamin mu yake cewa al-amalik hadin nan sune shuwa sune mutanen shuwa arab din nan da muke da su na maiduguri to da aka samu sabon Allah jama'ar mutane jama'ar wannan lokacin suka yi ta sabon Allah suka yi ta sabon Allah sai aka kwace wannan akwatin daga hannunsu sai aka mai da su hannun wasu daban wanda yake nuna sabon Allah yana cire maka ni'ima in kana so ka ci nasara a rayuwa ka riƙe Allah ka kusanci Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to sai aka kwace wannan akwati din to yanzu kullun suna tunanin yaushe za ta dawo hannunsu mutanen banu isra'ila yaushe za ta dawo hannunsu gurin annabta sai aka ce musu to alaman cewa daga Allah ne ma wannan mulkin nasa an ya ce kuma tabutu tabutu anan fa'ili ne wannan akwatin za ta zo muku fi sakinatun min rabbikum daga tazo za ku samu nutsuwa dama gadon ku ne kayan ku ne ta dawo wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna sannan akwai gado na abinda annabi Musa da annabi Haruna suka bari mun gane ko tahmiluhul malaika za a zo ma da shi malaiku suna dauke da shi to anan gurin menene gadon da aka bar annabi Musa da annabi Harun wannan shine ilimi ilimi ne da hikima karka dauka na ji suna ce da takalmi to me annabi ya ba takalmi kuma za ku yi da shi wai da takalmi da riga da kaza abinda suke ciki shine hikinkimu ne da ilimi domin annabawa ba su gadar da dukiya ba al'ulama al'ambiya ulam yi wadda su dinaran walad wa inna ma warra su la'ilma su ilimi suka bari to baƙiyyatun matarka alu musa al'adu amina ta hamilu mala'ika inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minina lalle wannan aya ce a gare ku da za ta sa ku yadda da wannan sarkin da muka dora muku in dai kun yi imani to hakan ya faru da su sun gani kuma sun sallama cewa lallai wannan shine shugaban da aka samu su sai suka ce to shikenan tun daga shi duk komai ya cika sharda ya cika abinda za a yi mu fita yaƙi ne to kuma na gaya muku illa qalilan aka faɗa ko to ba za a yi ba sai kai jarrabawa a nan gurin shi ma wannan yanzu kamar ana nuna mana abin nan islamic political system siyasar shar'iyya karka yadda kana shugabanci waɗanda za su zama cabinet ɗinka baka musu jarabawa ka jarabce su da kuɗi suna da amanar rike kuɗi ka jarabce su da jajircewa suna da amanan wannan ka jarabce su in za a zo a ci amananka za a iya samun kofa a gurinsu ka jarabce su idan wani wahala ya tashi maka za su iya jajircewa su rage maka wannan wahala idan kana da ciwon kai ta ina za su taimake ka to sai ce dole sai na musu jarrabawa jarabawa nan shine kuma za mu je mu samu wani kogi duk wanda ya sha ruwan kar kowa ya sha kofi da ɗaya ake so a sha kuma suna cikin masifar me masifar ishirwa an jamilu suna cikin masifar ishirwa a fara kashe na baya dinnan fara kashe na baya dinnan ku kashe mana wutan baya din can yawa shine abin da nake fada falamma fasala talut
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني نعم.
إلا إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين wannan ayar insha Allah ita ce zamu tashi bayaninta a gobe da izinin Allah subhanahu wataala zamu ga yadda ya fita da wannan runduna din suka fita bayan gari suka zo bakin kogi eh taya suka tsallake wannan kogi din menene criteria din prerequisite na za a samu dama a tsallake insha Allah zamu tattauna gobe da izinin Allah kamar yadda muka samu sabon